أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وأن اللتافي دمكي نقيبة القرة إن الله يتزام طورا دقا inda muka kwana wanda yake da irin wannan bugu namu na gida wanda ake yin sa na rubutun hannu za mu tashi a shafi na goma sha tara za mu tashi akan in shiqaqul qamari bi du'aihi sallallahu alaihi wasallam tsagewar wata da addu'arsa sallallahu alaihi wasallam yace kallafuhu bi shaqqihi al-qamara zahira laylan takalifu ma la yasha'u ma la yusha'u kallafuhu su kafirai sai suka kallafa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka dora masa bi shaqqihil qamara cewa wai lalle lalle sai ya tsaga musu wata ba za su yi imani ba dole sai wata ya sako ya shaida shi annabin Allah ne shine kallafuhu suka kallafa masa bi shaqqihil qamara cewa wai sai ya tsaga musu wata az-zahira wanda yake mai haske lailan da daddare taklifa irin kallafa wadda ma la yusha'u ba a san irinta ka samu bawan Allah ka ce dole sai ya mun kaza eh yanzu ana samun ana samun kofin su sai mutum ya ce in waliyi ne ce ya zaga ya masa fiki ya mutu ko ya zagi waliyin ko ma me zai faru ma ya faru saboda haka to ga iyayen gidansa ko da shi yana da'awar a cikin musulunci yake yi kallafuhu sun kallafa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bi shakkihil qamar zahira cewa sai ya tsaga musu wata mai haske lailan da daddare taklifa irin kallafawa wadda ma la yusha'u ba a san irin ta fada'aha fastabana shiqqaini fil hali wa baina shiqqaini banal hira'u a fada'a sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kira yayi da addu'a fastabana shiqqaini sai ga wata ya bayyana shiƙaini tsagi biyu fil hali a take wa bainal shiƙaini tsakanin tsagi biyun banal hira'u sai ga dutsen hira ya bayyana wani wani dutse ne a makka shikenan dutsen ya tsage biyu tsagi ɗaya je ya haukan wannan dutse na hira din saboda haka wata ya tsage da daga cikin su wasu da suka gani wasu sun faɗi sun suma فاسترابوا بأنه السحر حتى جاء من كل وارد أنباء استرابوا amma duk da haka wai sai suka zamto suna shakku ko da fa'ido wai aka musu fastarabu sai suka da suna shakku bi annahu sihiru cewa wai wannan abin da aka musu sihiri ne hatta ja'a hatta ja'a amba'u wai har sai labari ya zo min kulli waridin daga dukkanin masu gangarowa ma'ana wai sai an bari wasu mutanen su wanda suka tafi suka tafiya mai nisa in sun dawo in sun ce su ma sun gani tukun su yarda in sun ce ba su gani ba ke su ce rufa'i da aka musu shikenan ku aka jira matafiyan suka da suka ce lalle lalle su ma sun gani amma duk da aka suka ce sihiri ne akbaruhum bi sirqihi fastamarru wal amala tufiduhu al adwa'u akbaruhum bi sirqihi akbaruhum su waɗannan mutane matafiya da suka dawo akbaruhum suka ba su labari bi sidqihi da gaskiyarsa cewa lalle gaskiya ne su ma sun gani watan ya tsage fastamarru amma duk da haka mutanen makka suka ci gaba da wannan kafircin nasu wal ama daman mutumin da yake makaho al adwa'u haske la tafiduhu ba ta amfanarsa mutum makaho wanda baya gani didin ko janareton miliyan goma kasa in dai dan ya ga haske ne kawo halar da kanka ba ta kuɗin ka to wal amma shi maka wala tafiduhu al alwahu haske baya masa amfani zamu je na gaba aradathum alaihi takalif da wannan tamlikahu alaihim sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi ta waɗannan abubuwa suka ga alamun babu nasara aradathum alaihi tamlikuhu sai suka bujuro masa da mulki shine aradathum tayi da suka masa aradathum alaihi bujiro masa da suka yi tamlikahu shine ya zama sarki alaihim akan sallallahu alaihi wasallam yace halahum amruhu fakafu wa ma hum ba'da hin min fatkihi min fatkihi umana'u halahum amruhu amruhu lamarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam halahum ya firgita su saboda sun yi ta kokarin suna ta isgilanci suna ta yin maganganun banza su a tsammanin su wannan maganganun na isgilancin za su sa ya daina kuma ana gaba su ga kullun addinin musulunci kara girma yake wannan yana cikin su jarumi kenan ya tsallake ya bar cikin su ya dawo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shugaba kenan a yanki kaza ana jin maganarsa gashi ya dawo ya karba addinin musulunci to sai suka fara tsorata shine amruhu lamarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam halahum ya firgita su fakafu sai suka ji tsoro wa ma hum umana'u cewa su ba amintattu bane wanda yake da bugun mai gida gyara umana'u alifun nan rufu'a ne akan sa ba fataha ba umana'u a sa rufu akan alifu yawaya e wa ma hum umana'u cewa fa su ba za su aminta ba ba da hinin bayan lokaci min faskihi daga kisansa eh ma'ana fa cewa fa in yi karfi fa in an tashi a kasu to abin da Hausawa ne suke faɗa wai kamun kazar kuku za a musu shine wa ma hum umana'u su fa ba za su aminta ba ba da hinin bayan wani lokaci min faskihi daga yakarsa daga yakarsa eh min faskihi daga yakinsa saboda haka suna ganin kullum yana ƙarfin da tofotar fa zai cinye su. Araduhum an yakuna fihim malikan wa ilaihi al-amwal wal ara'u. Aradu sai suka bujiro masa da tai. Abinda suka bujiro masa da tai an yakuna malikan fihim shi ya zama sarki a cikin su. Wa ilaihi al-amwal duk dukiyoyin su gaba ɗaya za su tattara su bashi. wal ara'u haka dukkanin wani ra'ayin su za su tattara su bashi duk abin da ya ga dama ya zartar a cikin su shi dai ya zama sarki sun mayadunu wa la yusaffihu ahlaman famahum bi za'amihim sufaha'u sun mayadunuhu amma fa da sharadin sun mayadunuhu wai shi ma sai ya dan sassauta sun mayadunu sannan sai ya dan sassauta in ji su wa la yusaffihu ahlama kada ya rika wautar da hankalinsu ya rika cewa bautar gunki akwai wauta a ciki ka halicci abu da kanka baya ji baya gani shi ma ba zai iya taimakon kansa ba shi ma sai an taimake shi to na abubuwan ya daina faɗa amma hum sufaha'u wai su din ba wawaye bane bi za'alihin azatan su so da haka daina wautar da su wai su ba wawaye bane azatan su fa aba mulkuhum walau li hawan nafsi da'ahum lama ta'attar iba'u fa aba mulkuhum sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ki karɓan mulkinsu shine fa ba mulkahum sai ki karɓan mulkinsu walau li hawan nafsi da a ce dan son zuciyarsa ne lama e da'ahum suka kira shi lama ta'attal iba'u da bai ki karɓa ba shi ma mai bugibin mai gida ya gyara mai bugibin mai gida sun ce lamma ta'atta to lama ne lama sai musulmin da yake da bugun na gida wannan mun jari sai a cire karfi a kansa lamata attal iba udai da bai ki karba ba a ba mulkuhum ma yake sallallahu alaihi wasallam sai yake mulkin nasu walau li hawan nafsi da a ce dan san ransa ne da ahum suka kira shi lamata attal iba'u da kin karban wannan musuluncin lamata atta da bai yi ba da a ce neman duniya yake yi in suka masa tayi kenan sai ya karba kamar yanzu yadda ake yi wa 'yan siyasa idan wani kawai ya zauna ya ga shi shugabanni sun ki masa komai sai ya shiga gidan rediyo ya burkice da garaje da gangan ya taiwa yan siyasa hayaki yana zagi yana ta kokarin cewa zai fasa kwai zai ma faɗi kaza zai tona asiri sai a kira shi a ce to me kake so sai a kira shi a bashi saboda mulki ne na son zuciya sun mana da humu faƙala wa haliyus ma'u ahalil qubur minhu nida'u sun mana da hum summa nadahu sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kira su faƙala sai ya ce musu wahal yusmi'un nida'u wahal shin yusmi'un nida'u za a iya jiyar da kira ahalal kuburi ga wanda suke cikin kaburbura shin wanda ya mutu in ana masa magana zai ji kaga ba zai ji ba to saboda haka sallallahu alaihi wasallam wannan abin da suke masa na tayin mulki to ba zai karɓa ba. To sai ka sake ɗauko wannan faƙalan taka da shi cikin wannan baita sai ka sake haɗa ta. Faƙala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce musu law wada'atun bi badari sama shimali wa bi yumnaya kana minkum zuka'u law wada'atun badara sama shimali da za ku ɗauki watan da ke sama ku sashi a hannuna na hagu saboda shi wata sanyi ne da shi saboda haka ga daga cikin abubuwan da suke na azaba akwai sanyi sanyi yana daga cikin abubuwa masu azaba lawwa za'atum da za ku ɗora badarar sama watan da ke sama shamali a hannuna na hagu wa biyum naya a hannuna kuma na dama zuka'u a sa kaskon rana kana kum ya kasance haka daga gare ku saboda azabtar da ni ma taraktu du'a lillahi ba zan bar kiran mutane zuwa ga Allah ba hatta ya hukumullahu bainana ma sha'u, har Allah ya hukunci a tsakaninmu da abin da ya so fa asauhu bil maqali wa bil af'ali washtadda minkum al i'tida'u fa asauhu shi ma mai bugun mu na gida ya gyara fa asauhu ba fa asauhu ba fa asauhu alhanzar gashi gashin kanta take ci ita ce mai rufu'a din wau ɗin kuma jansa ta yi, a uhu sai suka munana masa bil maƙali da magana, suka rika faɗa ɗan baƙaƙen maganganu. Wa bil af'ali suka sake munana masa abubuwa na rashin ɗaya. Washtadda min humul itida'u, al itida'u zalunci washtadda sai ya tsananta min humu daga gare su. Fara'auhu misalal hizabri wa hal tadda hizabrin min alkilabi uwa'u eh hazir fara'auhu sai suka ganshi misla haz misla hizabrin kamar zaki eh fara'auhu sai suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam misla hizabrin kamar zaki saboda rashin gaciyawa da rashin kaya wahal shin wa'u haushi min alkilabi na karnika sadda zai iya tsare hezabran zaki kai ba ai kaga ka sani eh shin haushin karnuka zai iya tsare zaki shine fara'auhu sai suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam misala hezabrin kamar zaki wahal shin kai dan uwa mai karatu in tambaye ka wahal shin in tambaye ka kai dan uwa mai karatu wa'u haushi minal kilabi na karnuka sadda zai iya tsare hezabran zaki sai ka bai koyi kowa ya ba mu amsa sai Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi irin wannan maganar a cikin diwani game da munkirai masu inkarin falalar da Allah yayi wa bayin Allah yake cewa wa hal yakshiyan yuhul lada kabida sama nubahan li maglulil kirabi darira shin wata da yake gudu a sama shin zai ji tsoron haushin karnuka makashi kuma ɗauraru wata fa da yake gudu a sama shin watan da yake gudu a sama zai ji tsoron haushin karnuka kuma makashi kuma ɗauraru to shi ne dukuluhu ma a qaumihi fi shi'bi sallallahu alaihi wasallam shigar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da mutanensa fi qaumihi shi'ba wannan anguwar da ake kiranta shi'iba shi ne wannan takunkumi da aka masa shi ba mai bugun mu na gida ya gyara ba sha'abi ba shi'iba shi'iba saboda ka shi mai ruwan nan kisra ne da ita yace qad da au qaumahu li taslimihi lil qatl bagyan faka ba hadha du'au qad da au qaumahu haqiqa su kafirai qad da au sun kira qaumahu banu hashim sune kabilar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yan uwan ma'aiki suka kira banu hashim su ne kawahu mutanen su ne banu hashim li taslimihi lil qatli wai su miƙa shi su kashe kaji wani harshen hankali ku dauki dan uwanku da hannunku ku bada a kashe kadda au qaumahu hakika mutanen sa eh kadda au qaumahu hakika mutanen sun kira shi sun kira mutanen su mutanen sa li taslimihi wai su miƙa shi lil qatli su kashe bagayan saboda tsantsar zalunci fa ka ba hazar du'a'u hazar du'a'u wannan kiran da suka yi fa kaba sai ya tabe dawan kaji balarabe ya ce kaba ya tabe ma'ana wanda bai samu abin da yake so ba hajaruhum fi shi'bi la qurrub la hubba wala bai'a minhum wala wala shira'u hajaruhum sai sauran kafirai na makka suka ƙaurace wa banu hashim shine hajaruhum suka ƙaurace musu fi sha'abi fi shi'ibi shi ma nan a gyara fi shi'ibi yawa shi mai ruwar kisra ce da ita fi shi'ibi mai bugu mana gida gyara fi shi'ibi a cikin wannan angon da ake kiranta shi'ibi la qurba ba za a kusance su ba wala hubba babu soyayya tsakaninsu da mutane wala bai'a ba za a saya ba minhum daga gurinsu wala shira'u ko ba za a sayar musu ba haka aka kaurace musu tunda an ce su miƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a kashe sun ƙi saboda haka sai aka haɗa masa baki aka haɗe musu baki kawai aka kaurace musu ba saye ba sayarwa ba kusanci ba soyayya tsakaninsu da mutane saboda haka wannan aka samu su takunkumin nan watakila turawa a wajen kafiran makka suka koyo takunkumi kaga su ma yanzu turawa idan ka matsa musu suka rasa yadda za su yi da ka hissa maka takunkumi su ce a daina sayan kayanka a daina sayar ba to ka jashe ba yanzu aka fara ba eh ba yanzu ashe aka fara ba kuma kamar iyayenmu ma fulani akwai abin da suke jungle fulaku idan mutum ya musu wani rashin kirki kamar duk da yanzu ma an daina ma yin jungle fulaku sai su yi wa gari fulaku to shi ma zai kaga ashe duk daga nan ne duk daga nan ne aka samu duk da akwai jangol fulaku da yake da kyau akwai wanda ba shi da kyau ba ma so mu shiga waɗannan maganganun eh hajaruhum fi shi'bi sun kaurace musu fi shi'bi a cikin anguwar da ake kiranta shi'bi la qurba wai ba za a kusance su ba wala hubba ba za a yi soyayya da su ba wala bai'a ba za a sayar musu ba wala shira'u ba za a saya daga gurin su ba wala shira'u minhu ba za a saya daga gurin su ba wa marat hakaza sinuna salasun jara fi hal ida wa rajal ida'u wa marat hakaza wannan abin shi ya tabbata fa yayi ta faruwa marat ya zarce hakaza kamar haka sinuna salasun shekara uku aka cikin wani yanayi jara fi hal ida al ida waɗannan makiya jara sun yi zalunci wa rajal ida'u al ida'u wannan zaluncin wa raja ya birkita shine raja birkita ko kace ya kwabo eh cuɗanya abu a kwaba abu a hargitsa shi shine warajal ida wannan zalunci ya birk ya birk ya birkita ko kace ya dagula wa arada ar-rahmanu tafarij hazal kharbi anhum fanshaqqatil a'da'u wa arada ar-rahmanu sai Allah ya so tafarij hazal kurba karba yaya wannan bakin cikin anhum gabarin banu hashim fanshakkatil a'da'u al'ada'u su waɗannan makiya fanshakkati sai kansu ya rabu shine suka kece tasibuhum jami'an wa qulubuhum shatta kalafal ba'du minhum al ba'da sai sashi suka saba wa shashi wal qaumu jami'an amma fa mutanen gaba ɗayan su shuraka'u sun yi tarayya fi shirkihim a cikin shirkar tasu aka samu wasu daga cikin su suka ce gaskiya abin da muka yi wa banu hashim ba mu kyauta ba haka kawai ba su yi laifin komai ba mu daina kusantar su mu daina soyayya da su mu daina saya daga gurin su mu daina sayar musu mu daina musu magana kai wannan abin da muka yi zalunci ne ko ba laifin komai suka mana ba wani ma sai ce wallahi haka ne wani ma ce wallahi haka ne shikenan sai aka shirya zama ke suka shirya to in mun zauna in mun haɗu mun zauna to mu tayar da maganar mu ce ba mu yadda ba shikenan ku da aka je aka zauna sai wani daga cikin su ya miƙe ya ce gaskiya abin da muka yi wa banu hashim ba mu kyauta ba gashi gashi gashi gashi gashi fa ƴan uwanmu ne shikenan abu jahil har ya taso zai dake shi sai wani ma ya miƙe ya faɗi irin nasa sai wani ma ya miƙe ya faɗi irin nasa daga nan sai abu jahil ya ce kai wannan abin shiryayya ce da mun kun shirya ta kafin ku zo nan da shi kaɗai ne da sun kama shi sun yi ta duka amma saboda masu wanda suka zo da wannan tawayen sun yi yawa dole aka bar su wannan shine sanadin da aka fara samun mafita game da wannan falakun da aka yi musu eh yace wastamarru al-khilafi ila an farraza kal jafa wa qarra al-wafa'u wastamarru al-khilafi wastamarru sai suka ci gaba su waɗannan mutanen makka wastamarru sai suka ci gaba alal khilafi bisa wannan sabanin da suke cewa lalle lalle wasu daga cikin sun ce abin da ake ba daidai bane shine wastamarru he suka ci gaba alal khilafi a bisa wannan sabanin ila an farra zakal jafa har yadda zakal jafa wannan kauracewar farra ya tarwatse wa qarral wafa'u wafa'u cika alƙawari da zaman lafiya da ƙawance wa ƙarra ya tabbata shi ma wanda yake da bugunmu na gida wa ƙarra na farko ne farra na biyu kuma ƙarra saboda haka wa ƙarral wafa'u ba wa farral wafa'u ba saboda haka wannan ɗan faɗin a cire shi a ƙasa a mai da shi saba ƙaunin ruwa ne eh wasta maruhi suka ci gaba Allah kilahi bisa wannan sabanin ila an farra zakal jafa har wannan ƙauracewar ta tarwatse wa ƙarral wafa'u cika alƙawari da zaman lafiya ya tabbata ينصر الله من يشاء بما شاء ومن السم قد يكون الشفاء ينصر الله الله yana taimakon man yasha'u wanda yaso bima sha'a ya taimake shi da abin da yake so Allah yana taimakon wanda yaso da abin da yaso wa min as-summi kad yakunu shifa'u haƙiƙa wani lokacin magani yakan kasance wa min as-summi daga guba wani lokacin za ga abin da yake guba ne sai kuma ya zo ya zama magani kamar irin su tinya tinya guba ce amma in ka je aka warware maka dafa in tinya shikenan ka hada ta ka turara shikenan sai ka warke daga wata cuta kamar irin su gwaska irin su itan gwaska duka guba ce in ka ci mutuwa za ka yi amma aka warware maka sirrin gwaska sai ka hayaki da shi ko kai wanka da shi ka samu lafiya daga wata matsala da ta zame ka shine kada ya kunu shifa'u sau da yawa fa magani yakan kasancewa mina summi daga guba abin da yake nufi anan shi ne gashi kafirai ‘yan uwansu ne suka ba wa kafirai ‘yan uwansu matsalar da musulunci zai zauna lafiya zai samu ci gaba. Wallahu ta'ala alam, Allah shi ne masani.